من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta Laraba 28 ga watan Jumadal Ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar 19 ga watan 11 2025 kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addurarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin jigajigan malamai a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya warasuwa a hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin kamar shekaru kusan ɗari biyu kenan yana da wallafe-wallafe da yawa kuma waɗanda allah ya sanya wa albarka a fannona na ilimi fikihu hadisi da sauransu banda uwa uba ma tafsirin shi na fathul qadir wanda malaman tafsiri da sauran al'umma na amfana ko cin gajiyar shi wannan shine darasin mu na 66 a 67 ko darasin mu na 67 a jeren giyar eh darussan littafin yanzu muke samun wannan tocilar lura da cewa wani lokaci sai mun kunna waya saboda hasken can masallacin ya sha bamban da nan nan karfin ba sosai ba to wani bawan Allah ya kawo Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya sa a mizani kyawun ayyuka ya biya mana bukatu gaba daya ya yawaita mana irinsu wannan shine darasinmu na 67 kuma za mu tashi a kan matsalar shufa'a matsalar shufa'a al'akhzu bi shufa'a kamar yadda malamai kan faɗa riko da shufa'a a mu'amalance da alaƙa ta ‘yan uwantaka ta jini wadda wani lokaci take zama babban dalili na shigowar shufa'ar ko kuma makwabtaka na zaman gari ko kuma amintaka wadda ita kan kai har mutane su yi tarayyar mallakar wani abu to daga waɗancan dalilai sai shufu'ar sai ta zo ta shiga abinda ake cewa shufu'a wanda a harshe ma mutum ya kalla zai ga ashufu'atu daga ashufu'u ne ashufu'u ashafa'u ko ashafa'u abin da yake guda biyu kenan abin da yake da wasu bangarori guda biyu ba akasin wutiri ko witir ko wata shi wutiri zai zama abin da yake tilo shi kadai shi kuma wannan abin da yake da abokin gwami a tattare da shi to galiban yakan zama ila tsakanin mutum biyu daga nan zai fara daga nan zai iya kaiwa uku ko ya kai uku ba zai fita da shi daga shafa daga ashufa'atun shi ba ba kamar a ce na shafa'i da wutiri raka'a ɗaya shafa'i raka'a biyu wutiri raka'a uku shafa'i raka'a hudu raka'a uku wutiri raka'a hudu shafa'i shi ba irin shi bane to kalmar an ciro ta daga ashufu ne cewa abubuwa guda biyu waɗanda ɗaya makoci ɗaya ko ɗaya tarayya da ɗaya ko ɗaya kusanci ɗaya wannan a harshe kenan na larabci amma a shari'a me ake cewa ashufu'atu shine istihqaqu shari'i shariki shine cancanta ko yanci na shari'a da shari'a da ita shari'ar take ba da shi ga abokin tarayya to wannan yancin da za ta bashi menene karfin yancin karfin yancin shine bintiza'i wa dhammi hissati sharikihi min yadi mushtariha yancin da shari'ar ta bashi wanda muke muka fassara istihqaq da yancin to yancin yana da ƙarfin ya sanya shi abokin tarayyar ya kwato kayan da abokin tarayyar shi ya sayar ma koma wa ya saya mushtariha aka ce ko ma waye kowa ya saya sai ya zama ne yana da yancin ya rushe wancan ciniki kuma yana da yancin ya ginu akan cinikin ya sai kaya idan ya tashi sayan kayan bisamanin ladis takarra alaihin akadu ma'al mushtari da farashin da suka gama cinikin kayan a wajen wancan wanda ya zo ya sai kaya wannan shi ne ake ce ma shufa to a gwari-gwari ya za a yi shufa'ar ta tabbata tana zuwa ne kamar yadda muka ce lokacin da aka yi tarayyar mallakar wani abu so da dama zai iya yi wakila gado ne sai mutane guda biyu sai suka mallaki wani gida to amma gidan ya cika wasu sharuɗa kafin shufa'ar ta zo zai iya wa mutane guda biyu sai su gaji gidaje daga mahaifinsu sai ce to kai an baka gidan da ke gabas kai kuma an baka gidan da ke yamma babu shufa so da gidanka daban gidan shi daban to amma sai aka ce a gidajen ba za su isa kowa ya samu nashi ba da wane da wane su zo su yi tarayya a wannan gidan farashin da aka yi wa gidan shine daidai abin da za su iya gada kila a ce a ɗanyi masu ciko ko kuma a ce su ɗanyi ciko wannan yake sanannen abu ne to sai zama shi gidan kwaya ɗaya ne hanyar shiga gidan guda ɗaya ce kicin na gidan guda ɗaya ne filin tsakar gidan guda ɗaya ne idan akwai rijiya guda ɗaya ce ban ɗakin gidan guda ɗaya ne kuma gashi mutum biyu sun gada to kafin su zo su raba ai za a iya rabawa to kafin su zo su raba sai ɗaya a cikin wanda suka gaji gidan ko sai je samu wani dillali ya ce ka san gidan wuri kaza shi to a lokacin da babanku zai gina da ni aka kai aka komo ko kuma lokacin da mahaifinku zai sai gidan aini ne dillalin kaga ya san gidan kenan to ina da rabi a ciki ka nemo mai saye ya sai rabin kai kuma da kuke da tarayya da shi kai ba ka san wainar da ake toyawa ba kila ka zauna karkashin bishiya ko kai sai ka ce maka ai abokin tarayyar ka wani ila dan uwanka ila wanda aka ba ku gidan tare wani ne ya ce to ga gidanin ya ba ku kai sai ka ce to ya sayar da rawan shi to a daidai lokacin kana da haƙƙi na riko da shufa me haƙƙinka a lokacin shi wancan ɗayan da kai ɗin a madadin a matsayin shi ba wanda ke da ƴancin ya sayar da gidan raban shi kenan sai ya tallata wa ɗayan tunda ba a riga an raba ba dole in ka tashi ka fara ma abokin tarayyar ka talla to wade ni fa ba zan iya dawowa gidan nan ba ko kuma ni ina da buƙatar kuɗi yanzu kai ya ka gani ce to shi dai ba zai sai da nashi ba yanzu to sai ka tallata mashi to a kira masana a kira dillalai a kira wane ne a yi kiyasi su faɗi kuɗin gidan sai ka bani rabi sai ka mallaka to wannan shi ne riko da shufu'a akan yi ma gona haka wadda ba a riga an raba ba akan yi ma kamar yadda malin da ya mutu ya faɗa mana musamman a mazaba ta shafi'iyya akan yi ma kayan da ake iya ɗauka kaya ne wanda za ka iya ɗaukar shi ka saka aljihu ila yanzu misali da kai da wani sai wani ya ba ku waya ina ga kusa sim ɗaya ko kusa sim biyu naka daban nashi daban za a wahala wajen amfani da waya kuma ku aje ta ba amfani da ita ƙarahunan nan na zamani expire suke da shi akwai yiwuwar wata na ku wayi gari sai a ce ai model ɗin kuma ta fita daga kamfanonin sadarwar zamani ko sai ka an ce ai model kaza an cire su a whatsapp an cire su a facebook an cire su a tiktok an cire su a waye to a sai aka ce to ga waya ku biyu to yanzu kowannen ku na da haƙƙin riko da shukwa wani ba zai ce kaga wani nan ni mu biyu aka ba da wani nawa ake nawa ake sai da idan ka ce 80 ce ban 40 zan hada ka da shi shi kuma kaga ko ya siyar maka ko ka sai da za ku yi ya ce to baka da wannan hurumin shi zaka fara tallatawa daga nan shi kuma sai ya ga cewa to zai siya ko ko ba zai saya ba to idan misali baka tallata mashin ba kawai ka je ka tallata ma wani wani ya ce a wannan gida yana da kyau zan siya kawai sai ya zo ya sai rabin miliyan biyar ƙila aka yi sa'a wanda ya zo zai siyan abokin shi ne ko ɗan uwan wanda ya ba ku gidan ne in kuma dai na gado ne dai ƙila sai ya samu sa'ar ka sa'ar wancan abokin tare sai ya siya da arha gida kamata a mai kuɗi miliyan sha hudu ko sai aka mai kuɗi miliyan biyar miliyan goma sai wance ya dauko naira miliyan biyar ya bayar ce to ai kaga wani ma muna tare ko biyar ka bayar na siyar maka to yanzu kai kana jin labari abinda kawai zaka yi miliyan biyar kawai zaka nemo kai an riga an gawa maka ciniki magana ta yi arha magana yi sauki to kai kai wani irin mutum ne da wani bai cin albarkacinka yanzu wannan saukin da kai Allah ya sa ga wanda kai mawa kuma shari'a shi ta ba haƙƙi da ka tallata mashi ya ce ba zai saya ba da shi kenan haƙƙin shi ya faɗi to wannan shi ake cewa ruko da shufu'a gona za ta iya shiga gida zai iya shiga fegi zai iya shiga makwabci ma zai iya cancantar ruko da shufu'a musamman a wasu mazahib din saboda larabawa tun a jahiliyarsu tun kafin musulunci idan makoci zai sai da gida sai ya tallata wa makocin shi so da zaka iya sayar da gidan ga wani mutum ɗaya ya gurɓata anguwar ya zama fasakaru ya zo shi kawai ba abin da ya dame shi da tarbiyyar addini ba abin da ya dame shi da kaza sai ga an fuskanci kalubale to idan makoci zai siyar to makoci na da haƙƙin riko da shufa haka kayan da ake iya ɗauka a tare to amma da zaran araba fa idza surrifat at-turuq ko ju'ilat al-hudud an sa iyaka kace to an ba ku gidan nan shikenan sai aka samu masana kace a zo araba suka ce to araba shi daidai ta nan sai aka yi wata katanga sai ta raba kai ka fitar da kofa ta can shi kuma wanda ya fitar da kofa ta can to yanzu shikenan ba maganar riko da shuku'a a babi na wajabci a mazhabar malikiya sai dai a babi na mustahabbi to da a duniya baka da makoci irin mutumin nan saboda girman makwabtaka wuta ma Allah ya kiyaye idan ta zo za ta yi zaton na mutum ɗaya ne in ta taso katako za ta yi zaton din na alhaji ɗaya ne rau rau rau rau rau ba za ta ce ta zo wajen na maƙiyin babari ta ta fara da ƙarfi ko ta gama na masoyin ko ta zo wajen na masoyi bare ta tsaya to kaga yana da girman haƙƙi sai ka bashi wannan haƙƙi na shi to wannan shine riko da shufu'a malam adam da yazo shimfiɗa shi Siddiq Hassan Khan da yazo sharhin wannan littafi sai ce wal aslu fiha daf daf'u dara asalin dalilin da yasa musulunci ya shar'anta wannan riko da shufu'a kamar makasidu shari'a kenan me manufar shar'anta wannan riko da shufu'a yace daf'u dara dan a tunkuɗe cutarwa kada a kada a samu cutarwa tsakanin ƴan uwa tsakanin aminai tsakanin abokan tarayya a hada-hada kila ta kasuwanci ko rayuwa kada a samar da cutarwa tsakanin makwabta to sai shari'a kullun daga cikin manufofinta su ake a samu fahimtar juna alwi'am wal ittifaq la al ikhtilaf kar a samu sabani sannan alil jirani wash shuraka da makwabta da kuma abokan tarayya wani lokaci shufu'ar za ta iya shigowa hata abokan tarayya ila kai da wani haka kuka zauna kuka ce kun fahimci akwai albarka abin da ya shafi hada-hada ta kasuwanci kuma Allah ya sanya mana albarka a tarayya amma dai babban abin da ake so kuma a samu amana sai ka ce wani ka zo mu rika hada-hadar sayan gida mu sayar mana sai kuka sai wani gida gaba daya to ba za ka sayar da naka ba dan kun bata dole duk da kun bata to ita shari'a tana nan da nata wani haƙƙin da ba ta warku ba ruwanta da shi sai ka tallata mashi to wani a matakin ƙarshe na warware alaƙar mu to gidan nan da muka siya wanda gashi an samu akasi to ko zaka sai rabin nawa shikenan yace zai siya sai siya idan yace ba zai saya ba to ka riga ka bashi haƙƙin shi sai ka faɗa mashi cewa bukata ko kai dai zaka sayar wanda kuma kana da wannan yancin dama shi yasa ma shi kowane ɗaya a cikinsu ba a ce mashi ba dama ya siyar ba abin da shari'a ce mashi duk sadda zai siyar ya tuntuɓi abokin tarayya fakat to mala ya ce sababu ha sababin riko da shufu'a alishtiraku fi shay'in yin tarayya cikin mallakar wani abu ka san ko duk abin da aka ce kun yi tarayya kana da haƙƙi wani ma na da haƙƙi kowa na da haƙƙi haƙƙin ba dole ya zama iri ɗaya ba za ta iya wa a ce to ku biyu an ba ku gidan nan amma kai ka karɓa gidan biyu bisa uku shi kuma a bashi ɗaya bisa uku har yanzu yana da riko da shukwa kai ko da cewa kai kai ka karɓi kashi casa'in da tara bisa ɗari shi kuma ya karɓi kashi ɗaya bisa ɗari wannan ɗayan nashi riko ne da shukwa so da haka shari'a ta tsara mana kuma shari'a za ga in ka kana karanta ayoyin alkur'ani abinda zai baka sha'awa yadda aka rika karfafa mana gwiwa akan haɗin kai har ma malamai suke cewa kai ba ma inda Allah ya goranta mana yace ga kafirai nan da za ku yi koyi da su a wani babi sai babin haɗin kai abin nan wallazina eh walladina kafaru ko walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd Allah da kanshi yace kaga wa'ancan kafira wallahi kashin su masoya sashi ne kaga fa shine fa shi fa Allah fa shine ya bamu labari tahsabuhum jami'a ko wa qulubuhum shatta ai ya faɗa mana yace wa qulubuhum ai wancan sabana ai mun yadda akwai shi ko to amma a zahiri fa kaga wa'inda suka kafirta ba'dhum awliya'u ba'd talace illa taf'aluhu in har ba ku aikata yadda suke aikatawa ba takum fitnatun fil ardi za ka bala'i a cikin kasa fa yau a ce musulmi da musulmi ne suke rigima to wace fitina kuma ta haka wace fitina ta ta haka ruwan kashe gobara ya kama da wuta to kuma sai ka faɗa to ina za a kashe ko motar kai ɗaukin gobara ko ita ma ta kama ta an samu matsala kenan ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir da kuma a samu banna mai girma yasa aka kira ma aka ce to haɗa kai to wannan haɗa kai shine kowane mataki na shari'a ka zo zaka ga min makasidi shari'a kallama takhalu ko yakhlu hadha al-hukmu am maqsad maqsadin min maqasidi al-wi'am wal ittifaq zai wahala ka gaba wani abu na mu haɗa kai mu so juna mu taimaki juna mu yi ayyuka na tarayya mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza walau manqula mala yace wannan abin da suka yi tarayya ko wanda ake iya dauka ne su malaman malikiya sun ce banda manqul amma in ka kalli kuma to ai me wai manufar shar'anta eh shufu'ar ba dan ai dabbar darar ba to ai hatta a mankul din in ka hana shi ma za iya samun matsala kan misalin da muka bayar na waya an ba ku yaji goma ku raba sai wani kawai je sai da nashi tun da ai ba a riga an yanka ba to shi kenan ba a fitar da tsuruk ba kenan ba a sa hudud ba ai wanda aka ba ku tare shi za ka fara wa talla ce a aiko zan siyi biyar ɗin sai haɗa na biyar ɗin ya ishi yara shi kenan kuma har abada ba zai manta da kai ba ɗan adam baya manta alkhairi ɗan adam kuma baya manta sharri musamman namiji ko musamman namiji mun yi bayani ita mace yadda take ita mace tsintsi na tsiyar da taimaka za ta iya mantawa kafin gari ya waye amma alherin da ta maka tun sadda kaga wulkitawarta kace kana so ba za ta umanta shi ba har duniya ta kare kuma in ka bata alƙalami za ta maka lissafi ta idadul fada'il za ta fara lissafa maka ai ran nan ma 77 aka cika ran nan ma ka shafi wata da ka dawo kace baka da kuɗi ne ba da 50 din za ta maka lissafi kai zaka kaman 50 ta cika kabar kabar biran da in ka gani kuma a ce da warakat ko yanzu na za ta yi maka tasnifi amma duk tsintsi na tsere ta amma fa kwanaki fa kika zazzagan ba sai ce maka samba ita bace in kuma ka ce ni ce ka kawo rekodin nan kuma kana kawo rekodin din sai ta fasa iyo kana mata kana kana daukar ta kana zuwa kana editing kana mata sharri dama an ce akwai wani abu AI zai ta haɗa ka da AI ko artificial intelligence ko da kewa an ce baban shafi to ma ko SI akwai SI kuma yanzu AI ɗin wanda ma bai iya ba to sai dai ka koya a wanda aka kusa gamawa yanzu SI shi ake yayi shi ke cin karen shi ba babbaka da abin da AI zai maka SI ɗin ma zai maka hadda ƙari to malam yake cewa wannan shufu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tabbatar da ita a cikin hadisin Jabir da al-Imam al-Bukhari da wani shi suka fitar Jabir radiyallahu anhuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qada bi shufu'ati fi kulli ma lam yuqsam annabi yayi hukunci da ruko da shufu'a cikin abin da duk ba a raba ba duk kayan da kuka yi tarayyar mallaka da wani matukar ba a raba ba kai kana da haƙƙin riko da shufa a fara tallata maka kaka tallata wa kowa in kuma aka siyar wa wani an yi cinikin banza ranar za ka ɗora a kan cinikin shi ka mayar wa da wancan kuɗin shi ko wannan ma bai sani ba sai dai ga kawai kana rushe yar katangar da ya yi tsakanin gida da gida ko ɗan wani bikom da ya sa a wani fili to amma sai annabi ya ba da ƙa'ida yake cewa fa'iza waƙa'atil hududu idan an sanya iyakoki wa surifati turuku kuma an fitar da hanyoyi in gida ne annabi ce fala shufa'ata ba magana rukun shufa'a shi yasa malike suka ce to wannan ai annabi yana sanar da wancan haƙƙin makwatakan ko da wasu malaman ke kawowa ai ya san cewa in gida ne aka fitar da katanga ai har yanzu wani makocin wani ne ko amma kuma ai bai ce hatta al'ana shufa'a nan ba sai ce fala shufa'ata shi yasa malaman malike suka ce shi makoci haƙƙin riko da shufu'ar shi haƙƙi ne na mustahabi amma abokin tarayyar da ba a raba kayan da suka mallaka a tare ba shi haƙƙin shi na riko da shufu'a haƙƙi ne na wajibi fa idza waqa'ati alqismatu qismatu idan aka samu rabo aka ce an fitar gana ka gana wannan fala shufu'ata babu riko da shufu'a shikenan haƙƙin kowa ya tafi to wasu malamai na kawo ta matsala ana saboda sanya iyakokin kala biyu ne suka ce zai iya yiwa sanya iyakokin tsakanin kai da wanda kuka yi tarayya tare sanya iyaka ne ko kamar yadda ya faɗa cikin hadisi fa idza waqa'at al-hududu wa surifat at-turuqu fala shufa'ata hanya ta biyu ta sanya iyakoki shine sanya iyakoki tsakanin ɗaya abokin tarayyar da aka ƙi watalla da kuma shi wanda ya sai wurin kai wanda kuka yi tarayyar sai ya zo sai ya zagaye ka sai dai sai da rabon shi da ya sayar da rabon shi kai dai kai ka hango ka tanga ce haƙila har ta fito can me ke faruwa ai gidan nan ne da kuka gada har wani ya sai da nashi kai sun ban maka nan wajen tsohuwar kofa shi kuma ba ga ya fitar da wata bacan bakin hanya ko kuma nan cikin lungu to sai suke cewa to ko da amalan malikiya idan ka san an yi wannan raba ko an yi wannan cinikin ko an sanya waɗancan iyakokin kuma sai ka ƙi magana har abin ya ɗauki tsawon lokaci tsawon lokaci anan amurin ne nisi a al'adar ku menene za a ce ka yi shiru da yawa to haƙƙinka ya faɗi falashe ku ata amma kana gani sai ka je ka yi magana to shikenan haƙƙinka na nan sai a kira ka sai a baka wala yahillu lishariki baya halasta ga abokin tarayya ayyabi'a ya saida bangaren tarayyar shi da abokin tarayyar shi hatta yu'dhina sharikahu har sai ya nemi izini na abokin tarayyar shi shi ma wannan saboda hadisin da ya Jabir din radiyallahu anhu amma wannan hadisin yana wajen Imam Muslim ne rahimahullahu ta'ala sayyidina jabir yake cewa kadan nabi sallallahu alaihi wa sallama bi shufaati fi kulli sharikatin lam tuqsam rib'atan ruko da shufa'a annabi yayi hukunci da ita cikin duk wani kaya da kuka yi tarayya wanda lam tuqsam ko lam tuqassam wanda ba a raba ba rib'atan shimfegi ne su ne iqarat kenan al'igarat kamar figuna da ka mallaka ko figuna da kuka gada au ha'id ko kuma ha'id filaye wanda aka kewaye ko kamar ka ce hadika kenan hadika ma ya mata suna hadika ne ne annaha mahuda bi kaza an kewaye ta shi yasa wannan gashin giran ake ce mashi alhadaka wannan gashin nan na guda biyu na ido wanda daya a sama daya kasa su suka sa ido a tsakiya ya ce mashi agadaka alaihi alhada ko ahdakahu ya zura mashi ido ana kallon mene ke faruwa to yake cewa au ha'idin la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dina sharikahu baya halasta ya siyar sai ya nemi izini sai ya tallata wa abokin tarayyar shi fa in sha'a akaza in abokin tarayya ya ga dama ya riko da haƙƙin shi ya tsaya wa in sha'a taraka in ya ga dama ya siyar fa in ba'ahu in ya je ya siyar wa lam yu'zinhu bai nemi izinin shi ba fa huwa ahaqqu bihi shi ya ta haƙƙi da abin zai iya wargaza cinikin amma akwai abin akwai wata shubha da za ta iya tasowa kasa yanzu wani zai amfani da wannan damar kuma ya ɓata zumunci da kai da ƙaninka kowa haka kun ga ciki wata wani gida sai shi ƙaninka ko wani cikin kai da kuka yi tarayyar zai ɗan uwan naka sai dai sai ya sayar da nashi amma shi abin da ya la'akari da shi ya yi gini ne bisa ga abin da ya bayyana mashi don ƙila jiya ma da safe da ya ɗan leko ya ce ko kuna da ɗan ragowar kuka kuka ta miya da yana ganin kana da ɗari biyu za ka ba ta mamaki za ka saye ta kawai kai ta mata gwalo to sai ka ce wannan ai mai tallar gidan miliyan biyar kawai shi ke ne ka je ka siyar ma wani to idan akwai masu neman a buga kai sai su dawo su same su ce kaga gidan nan ni zan saye shi miliyan shida zan baka miliyan biyar ka je ka rushe wancan cinikin tunda ai baka karanta risala ba yawwa sai ja maka na social risala da da da da askari ko da misbahu ga ga su mudawwana ga wayannan littafan duk sun yi ga hadisai ma ga bude bulugul maram in ka bude amdatul hakam duk littafan da in ka bude a ƙarshe sai zo ya ce shi ma yana so to amma malamai sai suka ce to yana so zai saya ya sayar ko yaya su ai tunda ba kai za ka saya ba ba ta haka za ka hudo ba sai ka zo ka samu ɗan uwan ka ce to in an tashi siyarwa mu yi magana ila ya ce to zan siyar ya ce to ni ma zan siyar sai su siyar a dunkule ila ya fi ba da riba ko kuma su gano cewa in suka raba biyu zai fi riba sai ce to ka siyar da naka nima in siyar da nawa amma idan bai da haƙƙin da bai da ƙarfin saye sai wancan ya ƙi bashi izini daga baya ya sani to haƙƙin shi kawai yana nan ne in yana da abin da zai saya ga kai shi amma ya saya kuma ya sayar ma wani to ya ɗaya ne da wannan eh kai ma ka ɓata ran wani ne fi ma la tasati uhu kamar yadda shi ma ya ɓata ranka fi haƙƙika so da in ba ka da abin da iyaka kawai abin da ya kamata sai ka faɗa musu cewa to kana da haƙƙi ko bai waiwaye ka ba kuma baya halasta a shari'a wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh ya ba shi kyauta e shi zai iya dawowa tunda an riga an raba ɗakuna ne ko amma muhimman kayan amfanin gida kuma har yanzu na tarayya ne ila rijiya ɗaya suke amfani da ita kuma da aka ce wa'iza waqa'atil hududu hanyar shiga da za ka yi amfani da kayan ka kai kadai shi ake nufi shine hudud wa surifati turuqu aka fitar da hanyoyi to amma matukar bayi na gandu tsakar gida na gandu kitchen na gandu na tarayya nake nufi ko rijiya ko bohol na tarayya in kuna ɗakuna duk wanda zai sayar sai ya tallata wa ‘yan uwa amma idan ko da ɗaki ɗaya mutum ya gada sai fitar da shamaki tsakanin shi da menan kuma ya sake fitar da wani shamakin tsakanin shi da menan ko da zai rika shiga a kaikaice a kaikaice to yana da gidan shi yanzu zai iya siyarwa ya ce yana da wani ɗaki a can in za ka saya ba gida ba ne ko? ɗaki ne yana da wani ɗaki a can in za ka saya amma yana da doguwar hanya Mm, yana da doguwar hanya kuma irin wannan hi- shari'a ta shiranta wannan ne domin a wanzar da alakar da ke tsakani ta ƴan uwantaka shi zumunci ba karamin abu bane shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci zumunci Allah ya ce mai to zumunci tashi ka tafi yace Allah ya ce ina roƙon wata alfarma ce me yace kai bayanin ni waye me matsayina a wajenka Allah yake ce mashi a matsayinka duk wanda ya yanke ka zan yanke shi da rahamata duk wanda ya sadar da kai tabbas zan sadar da kai da rahamar shi ce to nagode da wannan matsayin shi yasa aka zo ranar lahira wurare guda ko biyar ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wanda yayi mashi magana in an zo kiyama akwai saradi a wurin lokacin da mutane suka fara hawa saradi to annabi yace kar wanda yayi mashi magana kila yayi maka wani alƙawari yace in an je lahira ka tuna mashi kila kana so ka ganshi ku yi wata magana to in an je lahiran nan in dai an fara hawa saradi ka kai mashi magana yace ba zai iya sauraron ka ba to kuma matsalan akan saradin nan amana zumunci su biyu kawai za a ci amana zumunci kuma su ma za a ba su za a yi programming ɗinsu ne duk wanda ya taɓa zumunci an faɗa masu gashi nan ya hau kuma yanzu kaga magabata za su iya mamakin ya za a yi wannan ko amma mun zai ga ko magabata su ba su yi mamaki ba kila za ka iya cewa ba su yi mamaki ba saboda ƙwarin imaninsu to amma mu ma yanzu ba mu da dalilin musawa mu kila ko bai cin ƙwarin imani ci gaban zamani ba akwai senso ba ba ana programming ba yanzu ka duba yadda abubuwa da yawa suka koma paperless har visa ma yanzu akwai on arrival kawai ka wanke ƙaurinka kawai ka tafi saudiya sai ka jara airport a jidda sannan ka bi layin visa ka yi visa nan take ka fito nan take a yi kiliyarin ɗinka nan take ka shiga makka ka yi umara daga nan ka wuce madina ƙila daga can ka yi gaba in wata ƙasa ma za ka wuce ƙila ita ma united arab emirates dubai kenan ko masu dubai can ma ka wuce kuma za ka kusan komai a paper a komai paperless to kaga yanzu min babu aula mun iya fahimtar haka da nake karanta wani jan kunni da wani masani yake yi musamman wanda suke rike da wayoyin iPhone da Samsung an gano cewa akwai wani kamfanin Yahudawa na ƙasar Isra'ila da akwai wani application a ciki da ke jikin iPhone da Samsung su suke kerawa kuma in dai kana da wa'innan wayoyin guda biyu kusan komai naka akan idan su kake yi baka da komai na sirri baka da komai na sirri kuma sun fara kashe mutane da su in dai kana da wa'innan wayoyin guda biyu za a iya tada ita daga can idai ta bindiga har shugabannin kasashe sun shiga yanzu Iran ta hana shiga da Samsung da iPhone masu ita ma za a karba to ka san dai mu a nan kasar zai buya gurguwa da auren nesa da ka taba gwanda za ce ba ta da kuɗi da ka taba gwanda za ce ba ta da kuɗi amma kamata ya dimme ita nawa ka siya miliyan hudu kawo ta ga miliyan hudun ka kawai sai a karba sai a baka miliyan hudun ka je ka sai wata shi yasa na gani yake ba da wani abu yace kowa ma zai iya gwada wayar shi in ka shiga duhu ka danna hasken wayar ka sai ka bude kyamara a duhu in kaga wani abu mai dan haske na kewayawa Allah ya kiyaye ana ganin komai naka idan zaka kwanta ka sa wayar a durowa ko a wani lungu inda ba ta rika daukar ka ba ba kana kwance mai sallah ne yana sallah kaga dai ba sa masu mu masu sallan nan ba sun ma ake sosai ba ko in kuma dan takife ne ana ganin rashin takifancin to shi din ma dai shi ma dai in ya fahimta ba dai san shi ake ba sosai to duk suna kallo to ga kasashen da suka ci gaba suna ta daukar mataki to mu dama developing countries ne ko wai kasashe masu tasowa eh da saba masu takewa bane an taso zaka iya mutu taso sai take wasu da haka dai ana so ko da yaushe in uwantaka da zumuncin da ke tsakani a alkin tashi a tarairaye shi za ka iya kula da zumunci ko don girman da zumuncin ke da shi a wurin mahalicinka duka rayuwar ba muna rayuwa ba ne don nan rayuwar muna rayuwa ne dan dan lahira shi yasa za ga ce kaza muna so sai mu hakura a ce shari'a ta ce a ba ta so sai mu ce mun bari kuma ai muna so ko shari'a ta ce ayi kaza kuma kila mun gaji ko kuma yana da tsawainiya akwai takalifat amma haka zani har ma in muka saba ma har ma ba ma ganin wahalar shi wani kafiri yake cewa shi wai musulmi na bashi mamaki wai ba sa gajiya da sallah shi to ai ba musulmi ni ban zai wuya ka samu da zai ce maka ya gaji zai wahala a wani lokaci ma ba kai zaka kosa ta gobe ma dan arena da haya bilalu ne a cikin ta akwai hutu akwai jin dadi akwai samun natsuwa akwai tserewa sa'a ba da gudu ba da sassarfa ba saboda kyakkyawar alaka da Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa wala tabtulu bit tarafi ita ce matsalar ƙarshe da zamu dauka idan aka sami jinkiri tsakanin riko da shufu'ar abokin tarayyar kai da ya siyar da kasan da kuka yi da kasan da yake da shi cikin abin da kuka yi tarayya to to kana da haƙƙi ka zo ka nemi kasanka ko da bayan wani lokaci ne shi ne ce don an samu attarafi ɗan jinkiri haka ba zai sariyar da haƙƙinka ba yana ga za mu iya wannan na ƙarshen ko shi ma bai da yawa kitabul ijarati littafi da zai magana akan ijara da hausa mai ijara kwadugo ko to amma ina ne suke amfani da kalmar jinga kan ba zariya ba ne ko kano ko sakkwata ma ko yawwa ana cewa kuma jinga ana cewa kwadago ana cewa tsada eh murin mutun ya dauke ka wani aiki dan bukatun shi dan waye in yayi sai sai ka biya shine ijara to wannan ijarar ɗaya ce daga cikin hanyoyi na tabadul tsakanin mutane kuma tsaye ne daga cikin hanyoyin tanmiyatu al-iktisadi bainal ummar islamiyya saboda aslan yadda Allah ya tsaro duniyar kai dai ma kana da dukiyar daga sanda ka mallake ta daga lokacin ne ba za ka iya wasu ayyukan ba ruba hikima ta Allah za ka sanda kake da wadata ba za ka iya tafiya a ƙasa ba kana buƙatar direban da zai tuka ka kana buƙatar injiniyan da zai rika gyara maka motar kana da buƙatar radda ko ba kuɗin su kuma sai ka dawo kana tafiya da kuma da gaske ne a wancan lokacin shi yasa yanzu wani kai kuskure ka sa mai fiyo wata bayan mun gama karatun nan ya sha a duhu bai sani ba sai an kai shi asibiti a fa bai sani ba amma shi kuma wani da ya samu fiyo wata har fostin zai yi sai ga dai fitu ya sa ledar fiyo wata yanzu na gaba shi dan albarka ya karfi ta tafiya zaki kenan wani kuma idan ya sha shi kenan jiya na yi magariba a wajen aiki to har na taho ina dawowa nan wajen gidajen abincin nan wasu kayar wasu waye sai kayi da gaske za ka samu wurin fakin da ce Allah sarki wani kuma na can fa a gari ko ka ta gagari ko ta hana shi girki ko kuma gawayi ko wanda har an guna wayan suna rike gawayi an goye rike gawayi kasan na akwai matsala mai ruwan ango da gawayi a ba sai soyayyar kaza ba amma da ga akwai angon da bai masu inda gidan yahuda su yake ba a ina ake samun soyayyar kaza irin wani hamu ɗairin ɗin nan sai gan shi da wata leda ta gawayi ɗari biyu kulli biyu ango kuma labalabun wata rifa zai je ba za ka ce experimental za a je a yi a ga mai bambancin kwal da gawayi ba laboratory zai je ba kicin zai je gas ma refilling din yayi tsada to haka Allah ya tsara rayuwar wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim kafiran makka suka zo suka ce dan me da Allah ya tashi saukar da qur'ani bai saukar ma wani babba a ɗayan alƙaryun nan guda biyu ba ko makka ko ta'ifa mafiya malamin tafsiri suka ce to a rasa wanda za a ba sai maraya baban shi ya rasu yana ciki amma mahaifin shi har sai na ɗan shekara shida kakan shi har sai na ɗan shekara takwas baffan shi ya rasu bayan an aiko shi da 'yan shekaru maraya ba a mashi komai ba Allah ya kawai da Allah ya bude ba ahum yaqsimuna rahmata rabbik rahama a wurin annabta Allah ya ce tambaye su annabtar ma su suke rabawa Allah yastafi minal mala'ikati rusula wa minan nas ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ce mu muka raba ma kowa yadda zai rayu a duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya akwai sakhariya akwai sukhriya sukhriya shine bara mu muka kaddaro sashin wasu mutanen ya riki wasu sashin barori ya zaga shugaban kasa wanda yake tsaye a bayan shi duk abinda shugaban kasa yake da shi shi ma mutum yana da shi kai ne guda ɗaya gabai ne 360 duka 360 idan karatu ka yi shi ma karatun ya ko ba ga ɗan bellama da su ya yi amfani a wani abu mai gyara ma wani gona turanci ko e wani gwamna ya zo zai turanci ya ce lady bai sa s ba sai wadda da ke baya ce ka ƙara s ka ƙara s ka ƙara s to kaga ya riga ya wuce lady ai to da ya zo gentleman ka zuke ka zuke ka zuke ka zuke ka zuke ka ga shi amfani akalla ya an karar kuma kuskuren iya na yau ne eh lalle next speech a ba za a samu wannan irin ba dan shi dade ya gane to kaga Allah ya ce haka muka tsara wani sashi ya riki wani sashi bara kuma wanda ka rika baran ko shi ba fa zai iya rika bara zai iya rikar bara yanzu masu girki a gidan shugaban ƙasa kana gada muna da wani a nan garin in ya dawo kila haka karatun nan a iya cewa maɗagi saboda ya ce za a yi wani mitin mai muhimmanci kukun shugaban ƙasa kuku kuma duk za a je e mu yanzu shine oganmu ce mun sayi duna shine sayi duna to haka duniyar take ta tafiya yasa karka damu duk inda aka aje ka inda zaka leka kasanka akwai miliyoyi kuma ma kai da aka yi wa baiwar addini wani bai da addini aka baka musulunci wani bai da musulunci aka baka dabi'u aka baka qur'ani a ba ai an kawo maka komai karkare ya kawai ya rage to wannan shine ijara ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون jerin gir ayoyin na nuna maka ita duniyar ba komai bace wanda aka bashi imani da dacewa da biyayya ga Allah bisa karantarwar Annabi shi sallallahu alaihi wasallama to shine babba yace tajuzu daukar dan kwadugo ya halatta ala kulli amalin lam yamna minhu mani'un shar'i wanda duk wani aikin shari'a bai hana ba duk wani abu na shari'a in dai ba a hana a yi ba za ka yi ɗaukar ɗan kwadugo su da aka ba laifi ba ne ka ɗauko ɗan kwadugo su zo su yi ta maka aikin wahala kai kuma kana gefe ba laifin komai zalika fadlun lahi yi uti himai ya sha su ma suna da hankali su gode ma Allah da har aka ba su lafiyar mara su iya wannan aikin su je emergency wani na shi yanzu ba wai maganin ma ya zo yi wannan aikin bane a biya shi bai da lokaci bai da lafiyar da zai yi kuma ka ba kada ka zo ka ga wani ya zuba ma'aikata ga suna wani na hawa bene wani na waye wani butu-butu wani ya naɗa ƙafa katako ya cike shi wani kusa ta tsire shi wani gefen kwano ya yanke shi ka ce alhaji bai da imani a alhaji na da tausayi da ya ga dama sai ya ɗibo 'yan china su yi aikin da robot sai ya ba 'yan garin suna amfana kuma ba a bayar bayan har haushi yake ji ko sai nan za a yi mana aiki a garinmu aikin ƙarfin ma an ƙiba mutanenmu sai ga ana mita to duk wani abu da shari'a ba ta hana ba ya halatta ke ne za ka iya ɗaukar direba tunda ba a hana wani ya tuka ka ba amma ba za ka iya ɗaukar matar ka direba ba tunda ba a yadda ta kaɗaitu da wani ba to kaji inda shari'o'in za su inda ka'idar za ta zo ko kuma kai din ya halasta ka dauki dan kwadugo amma ya ya zama tilas ka bayyana mashi abin da zaka bashi kafin a gama kada ka zo ka cewa ne eh ka je ka nome min gonan nan shiryawar ba za ta gagara ba eh tabbas ba za ta gagara ba in kana da rai in ka mutu ka bayan na gama ba in na dawo na bayani zan yi in na sami yan turi za su iya cazo masu sani ba ni kuma in ce ban yafe ba kai kuma ka tafi a hagungunce to tun farko ku yi ciniki ku yi ciniki bayan kun yi ciniki kuma ma a fitar da yadda za a yi aikin daga yin kwadugo kamar ba a haka yanzu ko in noma ne an faɗa har yadda za a yi noma za a nome gaba ɗaya za a yi karkaba in an gama za a yi wata kumma-kumma kumma-kummar ko ƙanana ko matsakaita ko manya a za a yi noma amma manyan kawai za a tsari duk sai ku faɗa mashi a yi haka amma a gama ciniki ku ce a yi mashi iya kuɗin shi to lallai za ka iya baɗi ma sai ka dawo Allah zai bakka ba albarka a cikin abu ko kuma ya kawo maka ɗinki in ya kawo maka ɗinki in aike kina da mataki-mataki ko za ka iya mata irin ɗinkin nan na zaga-zaga farfarfarfarfar ma'aga ana doguwar taka in shi za ka yi mashi sai ka ce to irin shi muke yi ko kuma kai mai yuku yuku yuku yuku wani lokaci ba a san irin shi to shi ma ta sai kun tantance kai idan idan ɗinki ma ya kawo maka har inda za ka aje yadi ya kamata ka mai bayani e kana da gida nan cikin gari amma shagon na nan kan kwana wani na ga yadin da na baka za ka bashi a nan ne sha Allah zai tsare a zai tsare kwarai kuwa bannawa bannawa gobe zan dawo sai ka yanka ina wurin a ɗinka in tafi da kayana ba wai wanda tauhidi ba ne tauhidin da ya fi naka ne ƙila nake da shi to da walatun ku bi aiki kuma ila tahaluka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Sa'id al-Khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka dauki dan kwadugo har sai ka bayyana mashi mene zaka bashi yace wa takunu al-ujratu ma'lumatun inda al-isti'dad abai tsadar kudin kwadugon su zama sanannu a lokacin da ake kullace nikin cewa ne ga nau'in aikin da nike so ga irin aikin da nike so nawa za ka yi ba laifi ku yi tasawo ba laifi ku yi tasawo tasawo shine kai babu laifi cito ni alhaji ka ban kaza shi kuma kai ko mai aiki ga cewa gaskiya ba zan baka kaza ba zan baka dai kaza zan baka kaza sai ku yi ta ciniki an samu tasawum har ku daidaita to shine wata kunul ujratu ma'luma ana so kudin da za a biya na tsadar kwadugon su zama sananne inda ijar lokacin kullace nikin shi yasa za ga cikin hadisin mutane uku nan da suka shiga suka shiga dutse kogo rufe su akwai mutumin da ya fita saboda amana da ya rike tsakanin wani mutum da suka yi tsadar kwadugo bai ba shi kudin shi ba ya zo ya ta renan mashi dukiyar kuma yanzu ka ɗauki ma'aikata haka sun wunin maka aiki aka ce kudin wuni dubu biyar an gama aiki da wane tabbas na gan shi ashe suna gama aikin tirelar da zai bi ta mai da shi garinsu ila a nijar yake kowa algeria suka yi mai waya gama a falladan alhaji kuma yana ɗan wanka haba ya zo kawai ya bi mota ka neme shi ka rasa ba lambar waya wannan kudin sai ka alkinta mashi yake ce a ai kudin wata zai fara sai da hannayen jari duk hannu daya dubu biyar kamfanin mai sai ka sai mai hannu daya bai ta juyawa ko ka sai mai wani dai kayan juyawa ila bayan shekara goma sha biyar ashirin ya dawo raji ka gane ni ka ban gane ka ba sadda ake gina ginin nan lokaci kaza au kai ne sai ka shiga application a yi ko kudinka sun haɓaka miliyan uku da dubu ɗari takwas kaji kaji kaji sai ka mai transfer kudin shi kawai to kai ma a lokacin ka iya daga hannu kana da bukata ka faɗa wa Allah da taka da ta wani duk zai amma ka rufe shi da faɗa ni ba shashasha bane kai wa ce ka ki tsayawa ka ga wani mutum da kike ganin shi dan ya mutsatse in ya hada ka da Allah ya mutsa ka zai kuma Allah ya ga dama tun a duniya wallahi Allah ya ga dama sai ya ya mutsa ka tun a duniya kai kanka kai ta mamaki ce wai wane wai me ke faruwa ne ce wallah komai ni kaina na kasa gane abin da ke faruwa gaskiyar magana shine Allah to ana so a tabbatar da wannan farashi wa ajrul mu'adhdhini sannan ya halatta a bada lada ga mai wazana okay ana rubuta wannan wai fa in lam takun ujratuhu kadhalika ko fa in lam takun kadhalika istahaqqa al-ajru ko miqdara amalihi inda ahli dhalika al-amali idan ladar ba ta zama haka ba misali ba a faɗi me za a bashi ba an dai ce a yi tukuna a gaye ɗabi'ar aikin to istahaqqal ajiru mi qidara amalihi shi wannan ɗan kwadugo ya cancanci gwargwadon aikin da yayi to wa zai tantance kimar inda ahli zalika al'amali wajen ma'abuta wannan aikin in gini ne ta sadar kiloli mun fara karfe tara na safe muka tashi karfe biyar na yamma ga irin aikin da muka yi a ba shi nawa to duk abin da suka yanka dole haka za ka ba shi idan harkar gona ce idan harka ce ta ya tuka kaya kai kaya da duk akwai masana duk za a iya samu to sai a samu ahalin zikiri sai su zo sai su tantance to sai wa adirul mu'addini ko to ni ni bai samun wannan ba fa wa kad warada ban gan shi ba wa kad warada nahyu kuma hani ya zo an kasbil hajjani wa mahril baghi wa hulwanul kahini wannan rana ce za mu tattauna shi matsala ce mai bukatar a ce wani abu malamai sun yi maganganu kuma hani ya zo ka duba wayo na mai littafin me yasa bai ce wa kannaha ba shi yasa suke cewa sai ka fahimci hatta salon malami ai ga galibin wani lokaci zai fito gaban shi gadi ya ce wani hako wani lokaci sai ya ce wa ya haru wani lokaci kuma sai dan yi dabara ya ce wala ya juzu duk dabara duka da bambanci to nan kuma sai ce maka in mun samu ma labarin an hana eh to aka da makalla da aka hana ka yadda to akwai magana shi a marhabance suna da magana an samu hani da ya zo game da kudin tsadar wanzami wai idan wanzami ya maka aski ko wanzami ya maka ɗanka kaciya ko ya cire belu ko ya balle-balle kada ya karɓa wannan kudin amma abinda za ka tambayi kowa to ya yi a kyauta ta ce maka a ba kuma a kyauta zai yi ba to kuma ka ce ka yi ya karɓa kuma ka ce a yi ba a ce ya yi a kyauta ba to ya zai yi ya ce eh ni na ce kar ya yi ne saboda ni ma na taɓa hango wani hani da aka yi to mu je gun hani don Allah kai rana ce za mu duba abin da malamai suka faɗa sun yi maganganu a kai amma ba haka mutum ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wanzami ko ya yi mai aski ko ya yi mashi ƙaho kuma ya ɗauki kuɗi ya ba shi to wai tsakanin hannun da ya yi da kuma shi da aka yi mashi ya biya shin kususiya ce mu ne aka hana mu biya shi amma ya halatta ya biya ka iya cewa lafin ma'alfola a'a to wane ya fara faruwa wane ne na ƙarshe a faruwa sai a gina hukunci a kai malamai sun yi maganganu za mu magana akan wannan sannan sai ya ce wa maharil bagai wannan babu sabani da kudin da ake ba karuwa to wannan za mu iya hada da kudin da ake turawa budurwa na chat card sai a ci aban da shi ita ba bagiyo bace eh ita wani dan ila alwazaranci ne haka kai ila kololo ta ce ka dan yi makaruhi yan ila mahaifiyarka ma tana so ko amma kuma ai kaga soyayya sai da kyauta ko eh gaskiya haka za wa haka za wa haka za eh ahsan ila nasi idan har namiji zaka iya samun soyayya shi saboda kyauta fal mar'atu min babi aula to yace kudin da ake ba karuwa ila an sai mata jiyalke ko kuma har yanzu ba a fara maganar aure ba kuma ta je Abuja ta karbo iPhone to ba da hujja ko sai mu ce bakin mu alaikum amma dai ita kullahi kuma kunta wa thamanil kalbi da kuma kudin kare ina masu kiwon kare ba a sai da kare kwata kwata wa hulwanul kahini ko da kuma abin nan kudin da boka ke karba boka ba yana zuwa ya bada bil ba za a sai da kara za a sai alawayo za a sai talatalo za a sai gishiri za a sai yaji sannan za a biya kudin aiki kaza akwai kudin sauka akwai kudin waye duk wannan bil din da ya bayar duk abin da ka bayar haram ka bashi shi kuma haram ya ci wallahi rabo kana da dogon lissafi na haƙoƙin mutane bayan shirkar da yi boka al'amarin shi shi yasa karkai mu'amala da shi kawai ya fi sauki to sannan sai kudin kare an tambayi abdullahi ibn ba Allah ya mishi rahama to yanzu ina son in ajiye kare na shari'a ya danyi ce ka nemi masu karen su baka kyauta ce to wani ka aje kare har kariya har ta haihu a ban daya to sai ya baka a kyauta idan ya ce shi ba zai bayar a kyauta ba eh ni ma wahala ne na tara ku ustazan nan naurin ne ina jin ga kana aje kare ba kyau ja to amma in ka ji hadisin akwai wurare to ai na shigo to sai ka ziya to shine aka ce to in ka matsa akan kana son karan sai ka saya amma wannan kuɗin da ka bashi in an je lahira ka kai shi kara kotu kotun Allah da kaga an daga shan cewa ke da kin zame karan nan shigo layi ya taba sayar man da kuikuyo za a ɗibo sallar shi a baka kuɗin kuikuyanka don haram ya ci kamar ya tare ka ne maka fashi da makami wannan damfara kenan ko ko zamba cikin aminci to duka wayannan mutanen ba a abin nan wa ajrul muaddini nan ne ko to wa asadul fa wa abin nan eh wa asabu ko asab ne da kuma asabul fahli eh mani na karu ina ga masu baye ko za ga lokaci kana da wani rago ila dan Nijar ko dan Morocco ko dan Algeria irin na musamman din nan kai kuma kana da wata tinkiya kana so ta haifin maka irin shi ko dai ka dauki tinkiyar ka ka kai ta gidan shi ko yayi barbaratta ko ka dauko shi ka kawo shi gidan ka yayi barbaratta ko kuma ayi baye a dibo maniyin ko to wannan maniyin sai dai ka bayar a kyauta ba a siyarwa idan ka sayar kana da tabbas za a samu ɗan da za ka sai da gara amma in kyauta ka bayar ka ba shi kyautar kwai a shagonka ya ce na gode Allah ya saka da alkhairi ka zo miƙo mashi kana da kan ya karɓa ashe bai riƙe ba sai ya fashe zai ce a canza wasu asara wata shafa shi ta shafa katila da kwai biyar da ka bashi amma ka ga in saye ne zaka ce a to ai ban karba ba kuma har yanzu ban mara ba ko na fasa sayar albayya ne bil khiyari malam ya tafarraka ka ba a sai da irin wannan maniya amma kaga yadda kasuwar shi ke ci yanzu daga likitocin dabbobi za su iya magana sosai akai to yana ga sai yawa ne to yana ga zamu tsaya nan Allah ya kai mu zamu tantance wadancan sai mu tashi wa ajrul muaddini da kuma lada da ladan ke karba ba laifi ladan ya ce sai an rika biyan shi zai yi aikin wazana yana da gaskiya wa alaikumus salam wa rahmatullah na'am eh ya bayar kyauta ya fi da ya kyautar suna jirajirai da bai wahalar abinci ba to tunda ya bari ya girma ina ga alherin shi ne bai so ya ba wanda zai ba wa ɗawainiya ya bari sai da suka ɗan girma don ya samu lada ko ya rage wa kanshi yanke yankin lada suna ka ba abin da zai karba abin da zai karba ya bayar hakanin kyauta ya fi ai ko katan kare kyauta zaka bayar a kyauta zai ka ce to ga wannan shi ba a sayar da shi inda da ake tattauna to wanda aka bashi horo fa za ga wasu karnukan sun samu horo ko an ce sojoji ma kamar har da promotion ake musu ko kare ya kware mala zai kubutar da rayuwar dubunnan mutane wannan za a iya siyan fasaha da suka ce za a iya siyan gwargwadon kwarewar da horon da aka bashi ile na iya gano miyagun kwayoyi ko ya gano abubuwa da yawa za ga yadda yake da saboda kare na da wasu abubuwa kan ka karanta alhayawan na jahis kare na da daga cikin wata baiwa da kare ke da shi jin kanshin shi ya ninka na mutum kusan so biyar suna ka yanzu a ci can ƙarshen get ɗin can ka aje wani abu mai kanshi ina ga mu anan ba wanda zai iya ji amma kare zai ji yana da in yi saita hancin shi zai jiwo kanshin kuma zai iya faɗan na mai ragada da ne kaga abin aje ne to sai ya kai wurin kuwa to yana da irin wayannan abubuwan da shi sa aka halasta a bashi training a yi kiwon shi a yi wasu amfanuwa da shi har ma a je farauta da shi har ma ya samu horo ya kashe dabbar farautar ma a abin nan a ci wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ta mamage ba a siyarwa da hukuncin su daya sin nauri ba a cikin fatawa majmu'ur rasail wa fatawa ibn ba'az ya tattauna wannan matsalar ta ita mamage ba a siyarwa sai dai ka ba wanda zaka ba kyauta idan yaki ya bayar kyauta kai kuma kana so zaka iya saye amma ka rike lambar kudin ka lalle ran lahira za ku yi hisabi da mutumin kuma za a kwato maka kudin ka ta hanyar ɗiban ladar shi gurgurdan kudin ka a dawo maka da su ya cuce ka zamba cikin aminci ka mage ma ba a ce rashe sa ba a sai da mage ba a cin mage wanda ya ci mage ya ci haram sai yawaita istighfari kuma ba a sayarwa ko me rai ba a sayarwa ko kayan ka ta da saukar qur'ani ba a ci yace ra saukar ku kayan ka ta sha tilawa wallahi bata halarta ba innaha min at-tawafin alaykum Allah ya samu dace wa alaikum assalam da kanka shikenan eh a aikama ana maimaitawa ina ga mun taba wannan karatu lokacin da muka yi karatun akhtaul musalli na siddiqul minshawi cewa in yana in lilladan na ikama zaka maimaita ikama inda suka yi sabani shine yace qad qamatis salatu qad qamatis sala an samu hadisi amma hadisin bai inganta ba zaka sai ka maimaita qad qamatis sala qad qamatis sala din har zuwa ƙarshe amma dai nasoshin sun fi yawa akan maganar wazana amma dai ikama ma ta shigo eh na ɓoye za su kar dama dama shiru suke yi
shi yana magana kamar na bayyana shi ma kamar dole ne sai mutum ya yi eh akwai masu wannan fatawar al-Imam bukhari mai sahihul bukhari kenan shi fatawar shi kenan har ya rasu ko a bayyana liman yake karatun bayyane na sallah dole sai kai fatiha har ma littafi ya rubuta juz'ul qira'ati khalfal imami ibnu taymiya yayi mai ta'qibat da yawa malamai sun dauki littafin wasu mashi raddi wasu sun yi aiki akan littafin sun mashi raddi akwai hadisan da basu inganta ba dama bai sa sharadin sai ingantacce ba saboda haka abin da yafi inganci illiman na karatu a bayyane kai shiru وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سيكري أما إن ينا كراتم بوي للي كرنت فاتحة كدوتي سورة ورغد عند كي لما يركو شكينا كبيش إنما جعل الإمام ليؤتم به الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته